والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau tana ta 26 ga watan sha'aban hijira tana da 443 wanda ya dace da 29 ga watan uku miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin ainihin tubatul hukam muna cikin fasilin fil habana ko ya ce wa sharɗu hasi hatu wasu yana wal hirzu wa taklifu wa diyana وفي الإناث عدم الزوج أداء جدا لما دون لها زوجا غباء وما سقوطها لأذر قد بدا وارتفع الأذر تعود أبدا وهي على المشهور لا تعود إن كان سقوطها بتزويج قمين وحيث بالمعدون سافر الولي بقصد الاستيقان والتنقل فذاك مسقط لحق الهابنا إلا إذا سارت هناك ساكنة ويمنع الزوجان من إخراج من من حين الابتناء معهما سكن من ولد لواحد أو أمي وفي سواهم أكس هذا الحكم muna magana akan reno ko mun ce haƙƙin reno na uwa ne daga uwa sai uwar uwa sai kakar yaron sai kaza sai kaza sai kaza duk mun irgo da muka gama wannan mata sai muka ce sai kuma afibai bayan wasiyi shi ya fi cancanta sannan na lura da shekaru da sauran dai abubuwan da muka faɗa a baya to wa sharɗuwa sharaɗin reno ko da haƙƙi ya tabbata akwai wasu shurut da ake dubawa wanda sai an cika wannan sharaɗan za a ba wa mutum reno. Sharɗuwa sharaɗin reno shine a sihatu lafiya. Idan mai haƙƙin renon bai da lafiya dole za a kwace a ba wa mai haƙƙi na gaba da shi. Yanzu misali uwar yaron sai ya zama ba ta da lafiya rashin lafiyan ko rashin lafiya na yanayi ne ko rashin lafiya ne na aibi kamar yanzu misali tana da wani ciwo ko kuturta ko wani ciwo da ake ɗauka haka. to yanzu dole za a kwace wannan yaron a bawa mai lafiya. Wasiyana hakanan da siyana kiyayewa, sharaɗin a bar reno a hannun mai yaƙi sai in yana iya kiyaye yaron daga dukkan abin da ake tsoron zai iya samun yaron. Amma ita kanta ma inda take ɗin ba za ta iya kiyaye kanta ba balle yaron ba za a bar mata reno ba sai idan tana da gurin da tana da ainihin halin da za ta iya kiyaye yaron daga dukkan abin da zai tinkaro yaron amma ka bar yaron in an dake shi ma a cikin unguwa take wanda ana kaskantar da ita ana dukan yaron ana waye waye yaron yana shiga matsalar da ba za ta iya kiyaye shi daga wannan mushilolin ba za a iya kwace yaron a hannunta walhirzi hakanan wa sharɗuwa siyatu wa siyanatu walhirzu hakanan sharaɗin reno ne sai wanda za ba renon yana da hirzi ma'anan hirzi yana da guri sai gurin da zai kiyaye yaron wancan siyana zai kiyaye yaron daga aibobin da za su tinkaro shi wannan kuma hirzi yana da gurin da zai ajiye yaron amma idan ba shi da gurin da zai ajiye yaron da ya dace da yaron misali ita kanta inda take din wajen gari ne can irin inda ake kawo warta din nan ana kawo hari ana guduwa ana kaza to irin wannan ba za mu rubuta yaro ba tunda ba ta da hirzi na inda ya dace a kiyaye yaro wata kalifu sannan sharadin reno ne ainihin takalifi ya zama balagagge mai hankali idan ya zama wanda take da haƙƙin renon ba ta da hankali ba zai yi a bar mata reno ba ko ya zama yarinya ƙarama ce ba ta balaga ba ko yaro ƙarami ne bai balaga ba duk ba za a bar musu ainihin reno a hannunsu ba sharaɗi ne sai mukallaf waddiyana sannan addini sharaɗi ne sai mai kula da addini idan fasiki ne wanda ana tunanin yaron nan addinin shi zai baci an bari a hannun wannan matar ko wannan mai renon to ba za a bari ba dole za a kwace wani yaron don kiyaye addinin yaron wa bil inasi to wannan fa ainihin wa'annan shurut guda biyar innan da muka irgo ko a shirur guda biyar nan da muka irgo ya shafi namiji da mace ka san reno din yana zama na mata bangaren ainihin haƙƙin reno ko amma idan ya zo bangaren asibai kuma har namiji ma yana da haƙƙin reno kamar ya zama shine kanin uba ko shine kaza ko shine kaza dai asibci yana iya tabbatar da reno to kowanne ne a cikin su ya taro sharɗai guda biyar din nan akwai lafiya akwai siyana akwai hirzi akwai taklifi akwai ainihin addini sannan wa bil inasi na bangaren mata ne mace ce wanda za a ba wa renan to fa shar'i sai an samu adamu zauji rashin miji ko uwar yaron ce daga ta yi aure za a kwace da a hannunta a miƙa wanda take ta gaba gaba da ita haka kowace ce mai haƙƙin reno in ta yi aure tana da miji to ba za a ba ta renon wannan yaron ba don kullum mace za ta fi kula da haƙƙin mijinta fiye da kula da haƙƙin yaro a da jaddan limadunin laha zaujan daga a da sai dai ya waninci shi ainihin mijin nata in ya waninci zaujan la mijin nata gada sai ya zamo jaddan kakali mahadunin da yaron da za a nan in haka ne kan za a bace reno sai idan ba kakan yaron bane misali muka ce haƙin reno na uwa ne ko daga uwa sai wa sai uwar uwa kaka to yanzu uwar uwa din sai zama tana da miji kaga ba za mu bata ba so ya ce to amma mijin fa kakan yaron ne dama uwar uwa ka mijinta din in uban uban uban uban amma yaron ne ka kakan yaron ne to tunda kakan shi ne ai shi ma kakan ya cancince reno za ba shi shine ada jaddan limadunin laha zaujan gada sai dai idan zaujan mijin nata gada ya zamo jaddan kaka ne lima dunin laga wanda za ba ta reno wa masu kudu hali uzurin karbada duk abin da duk renon da su kudu sarayen shi karbada ya bayyana da uzurin domin uzuri ne ya zama wani uzuri ne ya sarai da haƙin renonta warta ba al'uzuri yau uzurin sai ya ɗauke to ta udu haƙin ce yana dawowa abadan har abada misali ba ta da lafiya ne aka ga ba za ta iya renon yaron nan ba aka karɓe yaro a hannunta saboda rashin lafiya to yanzu kuma yau ta samu lafiya kaga uzuri ya ɗauke shikenan ta udu haƙin ce ya dawo ba ta da lafiya an karɓi yaro yanzu ta samu lafiya ta zo an duba ta an tabbatar da tana da lafiya to dole a biyar mata da ainihin wannan yaro hannunta amma wa haisu a wayya alal mashhuri la ta'udu in kana suquduha bi tazwijin qabil ko wahiya haƙƙin reno alal mashhuri a bisa mashhurin magana la ta'udu ba ta dawowa wajen mai haƙƙin in kana suquduha idan sareyan haƙƙin renon amin ya tabbata bi tazwijin da aurarwa ne misali aure ce mun ce duk wacce ta aure yakin ta ya faɗi ba to yanzu tana da yakin reno ko tana rike da yaron ta ya aure sai a kwace yaron tun da ta yi aure to yanzu dan wannan auren ya mutu yakin ta ba zai dawo ba tunda ya aure ikhtiyarin ta ne ita ta ga damun yin auren amma wancan jinya da sauran uzuri a Allah ne ya daura mata saboda haka in ya dauki yakin da zai dawo amma wajen aure tunda ita ta zabi auren ko da auren ya mutu hakki ba zai dawo ba wannan shine mashhuri wa su bil maraduni safar alwali duk lokacin da alwali waliyin yaron ko ubansa ko wani wanda ainihin abubuwan shi yake hannun shi wanda shi yake kula da yaron kasan akwai bambanci tsakanin mai reno da wali shi wali wanda dukiyan yaron da kula da yaron yake hannun shi mai reno kuma wanda shi yake renon yaron shi yasa ma idan wasiyin da uba ya sa dukiyan yaro a hannun shi ya gamu da mai reno shi zai rike dukiyan amma zai rika ba mai renon abin da yaron yake bukata da haka da haka da haka har lokacin da ainihin yaro ya tashi ya balaga ya hankali zai tattaro dukiyar shi ya bashi har anan ma an yi rikici in an yi rikici cewa ya bayar suka ce bai bayar ba su ya kawo shaida duk akwai wa'annan hukunce hukuncen to yau waliyin zai bar gari zai kaura bi qasdil istidani shine wayasu bil maduni safarar wali yayin da waliyin yaron safar zai yi tafiya bil maduni da shi wannan yaron da ake renan kuma tafiyan nan bi kasdin istidani da nufin ainihin zama a can ne wata na kuli da cirata ya kaure ya bar garin nan to fa zaka musqidun li haqqil hajina wannan ya tsare da haƙƙin mai reno ke ce mai reno eh to fa waliyin yaron nan ya ce shi ba zai bar mai duguri ya koma Kano da zama gaba ɗaya kuma ba zai bar yaron nan a hannun ki wacin da ya bari wa zai kula da shi saboda haka zai tafi da yaro shi kenan haƙin ki ya faɗi sai a duba a gani a Kano din wane ne wanda idan bayan ki zai zama yana da haƙi sai a je sai a ba wancan sai ya ci gaba da kula da yara illa iza sarar hunaka sakina sai dai idan ita mai renon sarar ta kasance sakina ita ma za ta je ta zauna hunaka a can ta ce tab za ta bi da tambayi to ni na na ga zama ni ma zan tafi kana ka ce ni ma za mu kauna tare shi kenan sai mu ce ki je ki nemi gidan haya a can ki zauna shi kenan haƙin ki yana nan amma kina nan waliyin sa yana can kuma ya kaura ya koma kaga ba zai ba dole haƙin ki ya faɗi za kwace a mika can wayum na uzaujani ana hana ma'aurata biyu miji ko mata min ikiraji daga fitar da man wanda sakana ya zauna ma'ahuma tare da su min hinin ibtina'i lokacin bina'i lokacin tarewa yanzu misali mutum ne ya auri mace matan nan tana da ɗanta guda ɗaya ko ɗa namiji ko ya mace tana da shi ƙarami wanda take reno lokacin da za ta tare ta taro da ɗan nata sun zo sun zo sun zauna har ya yi kwanan aure da ita daga baya sai ya ce ta mai da ɗan nan gidan uban shi bai isa ba ba zai yi ba tunda in baya so tunda fari kar ya dazo da shi yawwa hakanan uwa kwarai kuwa uwa lokacin da za ta tare ta zo da tsohuwar uwarta suka zauna a gida har kai kwanan aure da ita daga baya kace kai gaskiya tsohuwar nan ba za ta zauna ma a gida wannan ma baka isa ba yawwa hakanan kuma wajen akasi ta zo ta samu da ɗanka a gidan uwarsa ta fita ɗan kai ne kake ɗan lallabawa kana kula da shi ta zauna har aka yi kwanan aure daga baya ta ce ita fa ba za ta riƙe agola ba ta isa ba haka nan wajen uwa shine min waladin liwahidin a ummi ta ɗaya ko kuma uwa to yanzu ba irin masu yin bakwai nan wacce ce in ta zauna bakwai shi to sai dai in al'ada ya wuce to ai al'ada ya wuce yawa kaga bakwai ai ba ni yanzu ba sai dai ta zauna sama da bakwai Eh?
wuce al'ada a kamar ya ta wuce a shi fa ya ce irin kawai ta zo kawai sai ta zo da sifan zaman bakwai bayan bakwan kawai shi ke ya ta ci gaba da zama sai ka ce ka ga wannan ai kana da hujja amma dama ita take kula da uwar lokacin da za ta tare ma ta tattaro tsohuwar ta suka zo kana gani kai shiru daga baya kuma ka zo ka ce baka yadda ba shi ma ba zai yi ba shine amma sai dai a nan wajen uwar miji malamai suka ce akwai bambanci tsakanin ɗa da uwa wajen ɓangaren mijin wajen ɓangaren mijin suka ce akwai bambanci ɗa kan wannan ittifaƙan ba ta da daman ta kora amma uwa daga baya in ta ga akwai takura ta ce ba ta yadda ba dole a canza wa uwar guri ko a canza mata guri saboda ganin takuran da mata suke tsa- tsakaninsu da ainihin sirikai iyayen mazansu Aha. shine yace wa fi siwahum a cikin wani wa'annan aka suwa zal hukumi shine aka sai wannan hukunci misali ba a zo da shi ba sai da ainihin aka yi kwanan aure ana zaune ta zo da agolan kana da daman kora ko kuma uwar an boye ta ba ka ta ba sai da zama ya daɗi ta ka uwar kana da daman ka ce ba zai yi ba Eh? Ah, mun wani da wani.